وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب القضاء في المنبوذ قال يحيى قال مالك عن ابن شهاب عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فجئت به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه in an ce mambuz wanda aka wullar da shi aka jefar da shi dan tsuntuwa ya ce ma hamalaka ala akhri hadhihi nasama فقال وجدتها ضائعة ف... يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح فقال له عمر أكذلك قال نعم فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر المجتمع عليه عندنا في المنبوذ أنه حر وأن ولاءه للمسلمين هم يرثونه ويأكلون عنه wannan babi ne da ke magana akan almanbuz almanbuz daidai yake da almatruha daga tarh na baza fambiz ilayhim ala sawa tsaraha ya tsarahu wanda aka jefar da shi na basu shai fa na bastu ha وكذلك سولت لي نفسي فنبذناه بالعراء وهو سقيم ذاك abinda duk aka wullar da shi cikin yara yaron da ba a so aka jefar da shi aka wullar da shi sai wani ya tsince shi yana jin tsoron in ya bar shi zai halaka to ana kuma ce da shi laqit ko ka ce matruh ko ka ce laqit laqit dan tsuntuwa قال مالك عن ابن شهاب الزهري سنين سنين دنونين مصغر نم أبي جميلة رجل من بني سليم haka ibn abdulbar ya faɗa tarifin wannan mutum wani ne daga cikin banu sulaim a wata riwaya aka ce ya zo ya halarci hajjatul wada'i lokacin da ake bayanin wane ne don a gane shi annahu wajada mambuzan ya tsinci ya samu wani yaro ɗan tsintuwa laƙidan wajada mambuzan wajada laqitan ba faɗi sunan wannan wanda aka tsinta ba fi zamani umar bin khattab a lokacin halifancin umar ibn khattab qala faji'tu bi waye ce qala abu jamila din ai qala abu jamila faji'tu bihi abu jamila sai ce sai nazo da shi الضمير يرجع به إلى اللقيط أو إلى المنبوذ سينزود أن تنتوان kaga su tsinta suke mu kuma yanzu sacewa ake saboda bala'i da lalacewa ya zo shi ra'ayin warin khattab me ya kawo shi ya zo ne ya kawo shi wajen umar haɗin na faƙasa ciyar da shi yaron daga baitul mali wanda a ƙa'ida malam duk wanda aka samu ɗan tsuntuwa ne bai da iyaye to ba titi ake jefar da shi ba gwamnati take ɗaukar nauyinsa ta ciyar da shi to ake ɗaukar 'yan gudun hijira ma wanda ba ƙasarsu ba su shigo a ciyar da su amma duk lokacin gwamnati zama ba ta da tsari to al'umma za su wulaƙanta sai ga ba a ba su muhimmanci waɗannan 'ya'yan tsuntuwan ‘ya'yan da ake wullar da su kaɗan ne masu mulki suke tunanin a samo wa zai kula da su yana zuwa da shi sai umar ya fara bincike a wata riwaya imam al-baji ya ce shi wannan abu jamila ya zo da shi wajen umar ne don ya tambaye shi me hukuncin shari'a ga mutumin da ya tsinci ɗa ba ya zo ne don ya tambaye ya za a ciyar da shi ba sai umar ya ce ma hamalaka ala akhdhi hadhihi nasma hadhihi nasama bi fatahatayn an nasamatu me ya kai ka na daukan wannan nasama nasama shine annafsu duk ɗaya ne ma hamalaka ala hamli hadhihi nasama ai ma hamalaka ala hamli hadha nafs ko hadhihi nafs to me ya faru an ce umar tuhumansa yake kai aina ka samu wannan wasu ka ce yana tuhumansa ne ko ma ɗansa ne talauci da rashi ya sa bari ya kawo shi a baitul mali a ciyar da shi masu sharhi ka duba tun daɗin fa yanzu mala in ka san gwamnati za ta ɗauke ka man tsantsantuwa ba ya ka je ka faɗi ka ce kai ma bata kai ba inda za ka samu na rana da na dare ai shi ke sai ka je a tsince ka wasu ka ce umar ya tambaye shi ne watakila ko ɗansa ne ya zo yi wa umar wayo umar ya sa masa wani albashi saboda yana zaton umar zai ce ɗauke shi ka je ka rike shi zan rinka baka a baitul mali kullum kana ciyar da shi don haka yake yi imam lubaji ya ce ni dai ina ganin ba haka bane gaskiya saboda bai kamata a yi mai wannan zaton ba kawai dai ya tambaye shi ne a ina ya same shi ina gan shi kuma a dole ne a matsayin sun shugaba ya masa haka wadancan kuma suka ce a suna ganin ko yana tuhumansa ne saboda abinda ko ya ɗauko shi ne don shi ma ya samu kuɗin shiga sai shi abu jamila ya ce wajattuhu manbuzan an wullar da shi ne shi yasa na ɗauke shi sai aka da aka yi tuhumar ta yawa sai aka ce umar shi ba wannan mutum mutumin kirki ne ba a masa tsammanin wani abu na innahu rajul salim a wata riwaya sai umar ya ce tashi ka tafi mu alaina na faƙata mu za mu ciyar da shi akwai maganganu da yawa a nan sai ce wajattuhu wajattuha da'i'atan fa akhadtuha mace ce kenan na same ta da'i'a fa akhadtuha in an ce da'i'a ma'ana ta bata ala sharfi daya'a katta tozarta malamai suka ce ibn hazam ya ce wannan yana nuna mana shari'a ne in an ga ɗan tsuntuwa a ɗauka kada ka zo kana gani kana musulmi ka ga ɗa an jefar ka wuce baka ɗauke shi ba abu hanifa ya ce duk yaron da aka wullar da shi ko jaririn da aka wullar da shi aka ji tsoron in an bashi zai halaka to duk wanda ita fiye bashi ya aikata haram kuma wajibi ne ɗaukan yaron sauran malamai suka ce ba wani zai halaka ko bai zai halaka ba kawai in dai manbus ne in dai ɗa jari ne ko yaro ne aka jefar da shi ko ya ɓata dole ne kawai in ka gan shi ka ɗauka dukkan mazhabobi shi abu hanifa ne sai ce sai dai in ana jin tsoron ko zai halaka saboda wata awanu alal birri wa taqwa waɗancan suka ce dole ne akwai kulawa da rai bai kamata a bari rai ya tozarta ba faƙala lahu sai umar sai ce a li'arifihi ko wannan mataimakinsa ake nufi shine arif din ko ba aka bane naku wajen tuwa ya faƙatuwa faƙala lahu arifuhu mataimakin shi umar ne in an ce arif na ibn ra'is ake nufi mataimaki an ce umar ya rarraba mutane a gwamnatinsa kowace kabila ya sa mata arif in an ce arif wani mataimakinsa kamar ban sani ba abin nan idan a ma'aikata kamar yanzu akwai deputy vice chancellor akwai deputy vice chancellor academic deputy vice chancellor admin deputy vice chancellor waye shugaba dai ya zama yana da kai wakili na a wuri kaza kai wakili na na kamar hakimai yan sarauta ne yawwa kasa arifan sarki hakimai hakimi shine ke kula maka da gunduma kaza to wannan arifi din mataimakin umar ne akan wata kabila ba mai ba da shawara ba hakimi dai ya fi dacewa kawai dai wakilinka a cikin mutanen kamuri kaza ana gane ku imam al-baji ya ce al-urafa ru'asa'ul ajnadi wani wurin an ce mutum arif shugaban sojoji jagora kwamanda shi ma ana iya fassara shi da arif in ka ga dama akwai hadisin da za ku iya tuna ma'anan arif din a lokacin a yakin hunain annabi sallallahu alaihi wa sallam a yayin da ya ga a mayar da bayi zuwa ga kabila hawazin ya ce ina la nadiri man adina minkum mimman lam ya'dan farji'u hatta yarji'a ilaina urafa'ukum ba ma iya tantance ko da haka ku koma gida waye izini a cikin ku waye bai yi izini ba a cikin umarnin da na bayar amma ku koma gida hatta yarji a ilaina urafa'ukum sai hakimanku shugabanninku delegates ɗinku jagororinku wakilanku sun zo mana ina ta fassara kalmar ne saboda nan gaba idan ta zo mun huta sai shi mataimakin umar ko mai kulawa ko hakimin umar ko wani duk da muka fassara sai shi ya amirul muminin a rajul salih ai wannan abu jamila da ya zo da yaron nan mutumin kirki ne ba layuta sai umar ya ce a kazali haka ne mana yana so ya tabbatar a she mutumin kirki ne wannan yana nuna cewa in mutum ya zo maka da wani abu ko da na alheri ne ba laifi ka tome shi kai ya aka yi kaza sai karka yi hukunci akan abu sai kame sai ka tabbatar yanzu jiya wani ya kira da waya akaram kallawo ta yana fara kira na wallahi ni masoyinka ne kuma ina kyautata maka zato ce na gode in yi kalma ni masoyinka ne ina kyautata maka zato duk wanda ka ji yana gaya maka haka to akwai wani abin da zai faɗa daga baya to ka kyautata mun zato kar kyautata mun zato baka da wani alaka shiga na wuta ko shiga na aljanna kuma a waya daga baya sai ya ce wallahi bai da lafiya ne ya je asibiti a rubuta masa magani ya rasa yadda zai yi saboda zaton da yake kyautata min shine kira ne da Allah ga account number yana gama ya ce ga account number a tura mai kuɗi na ce ka taɓa jin ina da shago ne a kantin kwari ko a singa sallanci ka sannu ba masallaci wajen kuɗi ne ba ku yi mana adalci in kun tashi neman kuɗi sai ku bar 'yan kasuwa ku bar attajirai sai ku zo wurin malamai ku ce su ba kuɗi kuma in ba su ba ku ba ku zage su ni fa ina da iyali ina da 'ya'ya ina ci ina sha duk wata bukata da dan adam yake da shi ni ma fa ina da shi kuma ka taba ji an buɗe mun wata kofa ne akwai mai kawo mun kuɗi ni akwai wanda ka sani yau yana mun rariyar kudi yana zuba mun kudi akwai shi ka faɗe shi waye ta ce ku rinka tunani kawai don ina wa'azi shi kenan sai ka ɗauko min wahala ka ɗora min na ce to yanzu kaga ko zan yi taimakon wala ba zan taimake ka ba saboda wannan kalmar da ka faɗa cin hanci ce ka bani na ce yanzu kana kyauta mata to tun da kake a duniya ka taɓa zuwa mun gaisa ya ce a ka taɓa kira na a waya muka gaisa ba kana so na kana kyauta mata ya ce a a kano kake ce a kano nake na ce to ina kyauta zaton ina soyayyar baka da halin da zaka zo masallaci na ka zo ka taba zuwa an sallar juma'a muka gaisa da kai ka taba zuwa wani majalisi na muka karatu da kai to batun ma ka ce kana kyauta mun zato ko kana so na duk wannan ni ba ne za ka rena wa hankali ba ka gaya mu wannan abu kowa ma zai iya faɗan haka na ce wallahi ko na yi niyan taimakon ba zan taimake ka ba sai dai in taimake wani na ce in kana so in tabbatar da wani abin da ka faɗa to na ganka a wajen karatu ka zo mu rinka gaisawa da kai ba cewa ne ba zan ba da taimako ba sai wanda sani na ce yanzu in wata gadar zare aka shirya min in tura maka kuɗi da account ɗina ka je ka yashe ni duk abin da nake da shi ba na sani yanzu fa waya fa za a kira ka a ce kira wannan waya da ka kira duk abin da kake da shi za su kwashe ƙwarai ai batun ma yanzu mutum ka ɗauki kuɗi ka tura mutum da account ɗinka baka ma san shi ba ai bata taso ba na ce kaga a waye nake ido na abu da yake ya ce kaga wallahi ban san ka ba ce na ce koma wani abu ka shirya wallahi sai dai kai gaba kuma in ma kuɗin zan baka sai dai in baka kashi tab na kora mai bayani sosai ya fahimta to yanzu ya za a ce a yanzu kan ai kuma ka faɗi ka ɓare sai ka zo ka ci gaba da zumunci bayan wani lokaci in na saba da kai to in ka sake shiga cikin larura sai ka yi min magana na san zai zai ce a ai ba haka annabi yake ba ai malaman nan ba su da tausayi ba wani kaza a to malam in taimako dole sai na bashi idan na je na sayi katan din taliya na kai wa kanwar uwata ko yata ko na kai wa na dalibi na na bashi ban yi taimako ba to dole me sai na je sai na je na jefa taimako na wajen shakka haka wani malami suka yaudare shi wallahi malam aka sa wata yarinya ta tarar kace masa tana cikin wahala rauni menene kaza kaza ta ce ga account number ya tura mata kuɗi wallahi wata ran kawai sai gashi ana kiransu a police station me ya faru yarinya ta zo ta ce neman ta kake ai sharri malam yanzu fa sharri ake fa yace kamar ya ni yace bai taba ba ya gama rantsar ransa kawai sai aka duba aka ga sunansa ya tura ranar ya tura mata kaza tura mata kaza tace kuɗi yake tura mata dan yana neman ta ne to kaga taimakon ya canja malam da kyar malamin ne ya fita fa cewa za a kai rabu da su dan iska ne sai wa'azi amma ba Allah a cikin sha'anin su ko taimakon ya kama musamman mata gwanda ka ciri kuɗin ka tura wani ɗaninka ko ɗalibin ka ce zai kai mata amma wallahi ka sa akawun ɗinka ka tura mutum kuɗi haka yanzu da ake neman mu da sharri malam Allah Allah fa ake mai kuskure fa a yada nema fa ake fa yanzu wata yarinya ne ta je suna neman aibin wani malami za su zazzage shi ta ce tana da information akan ta wallahi malam mota sabuwa suka bata sabuwa kar suka ce ki bamu kawai turo mana hotunan turo mana boys din ga sabuwar mota in dai kika bamu wallahi wani malami malam za a wulakanta shi Allah ya rufa mai asiri bata abin nan bata tsorata ai in an samu information da za a tozatar da wani malami mai da'awa yanzu sai ya ake da kuɗi duka ina baku irin waɗannan ne a cikin karatu ba don ku zama wayayyu kar mutum ya zama ɗalibin ilimi yana ta karatu idonsa kawai kai Allah kasa a gaba Allah kasa a gaba baka bibiyan me yake faruwa a zamani taimako yanzu mutum za a turo maka a magashiyan a gaje ai ya zo Allah yake nema karatu yake so kaza wallahi malam ba mamaki mugu ne an zo ne a kafa shi a gurinka ya saba da kai ya san shiganka da fitanka launinka da kaza kaza ɗinka wuf ran da salo yanka maka tsiya shikenan ku kula da haka ba laifi bane ai an ce masa rajul sali ya tambaye shi Umar haka yake shi a ina ka same shi daga ina ai kaga musulmi ne shikenan sai shi wannan mataimaki sai ce a ai mutumin kirki umar duk da haka sai dai tabbata kazalik haka ne mutumin kirki ne ka tabbatar ala na'am yace kwarai da gaske malamai suka ce har imamu bukhari da ya zo kan hadisi nan sai dai kafa hujja wajen mai cewa ashe ana iya taskiyar mutum daya wani zai iya maka taskiya yanzu nan ai kaga mutum ɗaya ne ya yabe shi kuma umar iya yadda da haka in wani ya ce min kai mutumin kirki ne to ya halatta a shari'an karba shikenan fa qala umar ibn khattab sai umar ibn khattab ya ce wa abu jamila izhab bi fa huwa je ka tafi da shi ya zama da anan abinda ake nufi imam al-muwaffaq yace آه اللقيط حر في قول عامة أهل العلم إلا النخعي duk ɗan tsintuwa ba za a ɗauke shi a matsayin bawa ba in dai ɗan tsintuwa ne yana zuwa wajen imam majoricin malamai sun ce kawai ya zama cikakken ɗa ko da ko da bawa ne ali al'ilm ibn munzir ya ce ajma ahlul ilmi ala anna laqita hurrun ya ce ruwaina hada an umar bin khattab da ali bin abi talib haka umar ibn abdul aziz ma ya faɗa da imam shabi da sauran malamai da malik da sauri da shafi'i da ashabul ra'i da wanda suka bi su da haka anan ya ce tafi ma'ana je ka da shi mun mai da shi ya zama ɗa wani abu sai umar ya ce walaka wala'uhu kula da shi ɗaukan nauyinsa ma'ana in ya ce wala mai gidansa ne kai waliyinsa ne ogansa ne kai ya ce mu kuma za mu ciyar da shi mu ɗauki nauyinsa kasan asali a shari'a ana cewa innamal wala'u liman a ataka ina fata ana fahimta ko baka bane kenan anan hadisin ya kore walittaka ga wanda bai yanta mutum ba to yanzu waye yanta wannan eh umar ne yanta shi to amma ya halatta a kyautar da walittakan ne ko baka bane yawwa wasu kuma suka ce ibn abubakar ya ce la wala a alai shi irin wannan laƙiɗin babu ba a cewa wane wane dai waliyinsa amma amir shugaba yana iya danka walittakansa ga wanda ya ga dama ina fata ana fahimta yawwa to yaya maganan cin gadansa in ya mutu wasu malamai suka ce ɗan tsuntuwan da ya faɗi ya mutu dan tsuntuwa ne ka rike shi a hannunka sai ya mutu yayi kudi waye magajinsa aka ce kai almultaqid wanda ka tsince shi kai zaka ci gadansa wannan ra'ayi ne a na wasu daga cikin malamai duk abin to ai ba a san uban shi ba ba a san uwarsa ba wannan ra'ayin ishaq ne yarisu laƙitu shi kansa ɗan tsintuwan kuma zai iya gadan uban to me zan ce zai iya gadan wanda itsince shi yanzu kamar kana da yaro ɗan tsintuwa yanzu mun gama da magana ka gaje shi kai to shi zai gaje ka imam ishaq ya ce ƙwarai kuwa tun da za ka ci gadansa ai shi ma zai mai zai ci gadanka to amma malamai suka yi mai ca suka ce sam ai gado ya za a iya ci gadan wanda ba uban shi ba kuma da shi ubansa ne suka ce waɗancan suka ce ishaq ya ce to ai umar ya ce komai naka nashi ne ai komai nasa naka ne ai kun ai an aishi wallin tarbiyyar sa wal qiyamu bi sha'anihi da tsayuwa akan sha'anin sa da wayar sauransu to wannan wata magana ce dai tabanin malamai in kun koma sai ku ku je ku karanta walaka wala'uhu imam al-baji yace ana nufin kai na keɓance ka je ka ci gaba da kula da shi ba wanda zai kula da shi wannan manbus kai za ka kula da shi kenan wannan yana nuna duk wanda ya tsinto dan tsintuwa to gwamnati da bashi taimako wa alaina nafaqatahu kenan mu kuma zamu ciyar maka da shi nafaqatahu mu'natahu min baitil mali expenses da responsibilities na yaron ka rinka zuwa muna baka albashi dama yadda ake a daɗin idan ka tsinto dan tsintuwa sai ka kawo shi wurin shugaba a tabbatar tsintansa kai ba ɗanka ba ne saboda wani fa zai iya zuwa ɗauko wani fa ɗansa ne ya ce tsintansa ya yi dan me dan a rinka ɗaukar nauyin ɗan halin mutane to in an yi bincike an tabbatar shi yasa umar ya tambayi abu jamila mutumin kirki ne ina so ku kula da wannan hadisin tun da ba yace yace aka ce aka ce da shi arif din sai yace mutumin kirki a kadalik haka ne mutumin kirki ne saboda za a iya yiwa kana shugaba a zo a maka rufa rufa to idan ka zo gwamnati sai ta baka shi ka je ka rike amma ɗaukan nauyinsa kudin makarantarsa rashin lafiyarsa da lunarsa za ka je baitul mali ne kullum ka rinka zuwa ana baka kudi me yasa saboda yana cikin fuqara'ul muslimin ai ya zama cikin talakawan musulmi gajiyayye ne bai zai iya takassub ba kuma idan an kyale shi zai fada cikin zaya zai bata da sauransu kuma idan ka ba wa mutum ya yi ɗan tsantuwa ka ba shi ka ce je ka kula da shi ka sani ko baya iya ma kula da iyalinsa shi ma don haka ƙa'idar ɗan tsuntuwa a shari'a in dai an tsince shi to gwamnati take ciyar da shi ko dai ta buɗe mai gida ta ciyar da shi ko kuma ta ba wani ya kula da shi ta taimaki mai kula da shi kala haya sami'tu malikan yaqulu al'amru inda na fil manbuzi malik yace mu dai a wajen mu dangane da dan tsuntuwa al-laqit shine al-manbuz annahu hur kawai duk dan da aka tsunto shi kawai mu bara mu ce a a bawa ne ba kawai ya zama cikakken da wa anna wala'ahu lil muslimina kula da shi yana hannun musulmai ya'ani hum yarisuna yarisu nahu wa yaqiluna anhu to kaji imam malik ya yanke hukunci ya ce kawai za su gaje shi kenan yanzu in ka tsinto ɗa allah ya taimake ka kula da shi ya zama babban mai kuɗi ba a san shi ba jefaffen ɗa ne ko ɗiya ce ta zama attajira ko mai kuɗi sai ya mutu a malikiya kai za ka ci gadon shi sannan kuma idan kuma ya je kisan kai an ce za a biya diya wa ya aqiluna anhu tunda in ya mutu kai zaka ci gadansa in ku je je barna wa zai biya da haka duk wanda ya dauko dan da ba nasa ba bai san waye ubansa ba bai san waye me asalinsa da tushensa ba to shikenan zai gaje shi sannan kuma zai ainihin wato biya masa diya idan ya je wani ta'addanci Allah ya kiyaye mu anan za mu dakata insha Allah sai gobe sai mu tashi babu qada'a fi ilhaqi alwaladi bi abihi wassalamu alaikum ai sati mai zuwa ina cewa gobe ai da yake bamu yi karatu je ba na dauka yau asabar ne to sai wani sati insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada